أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku a wato wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin da ake ganin kamar ma'anarsu a zahiri ta ci karo da juna wanda muna tafiya dai da littattafai guda biyu kamar yadda masu bibiyar mu suka sani wato littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي to kamar yadda muka sani muna bin jerin ayoyi ne na alkur'ani wanda in mun kare daga aya mun dibi ayar da take kan layin ayoyin alkur'ani tun da littafi biyu ne muka hada da littafi ɗaya ne kawai da za mu bi shi ne daga wannan aya sai wannan aya to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ya rabbal alamin ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya To yanzu mas'alan mu ta gaba za mu tashi ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha domin ayar da yake kawo ya kawo ita ce a kan jeri a wannan darasi namu darasi na 91 kenan insha Allahu ta'ala. Za mu tashi ne a ƙarƙashin wato mas'ala ta 350 wato da tara a shafi na 123 a littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin. malam yake cewa fa in ƙila idan aka ce ma ma'ana ƙaulihi ta'ala menene ma'anar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walau alimallahu fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi tare da su kafin rai la asma'ahum da ya jiyar da su na fata an fahimce ni malam yace kulna zamu ce ma'anahu ma'anarsa walau alimallahu fihim tasdiqan da Allah ya san akwai gaskatawa tare da su wa imanin da imani fil mustaqbal a can gaba la asma'ahum da Allah ya jiyar da su sima'a fahmin an gane ko ko sama'a fahmin wato ji na fahimta wa qabulin da karba kenan da Allah ya san can gaba za su yi imani da ya jiyar da su au la antaqa lahumul mauta da Allah ya sa ya to matattu sun yi musu magana kenan sun yi musu furuci ya shahadu da bisidqi nubuwatika su shaida cewa kai annabin Allah ne kama talabu kamar yadda sun kanima nan kaga da mallai ce kama talabu kamar yadda sun kanima ayoyi sun yi magana walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah duk abin da sun kanima din in ba Allah su ba za su yi imani ba shi kuma Allah ba zai ba da imani ba ga mutumin da yake mai girman kai wanda ya san baya da niyyar imanin domin ko kai ba za ka ba mutum ba abinda ka san baya bukata ko bai cancanci shi ba inda ba son rai ka yi ba Allah kuma ya nisanta daga aiki wanda yake na rashin hikima ko na son rai waƙila waɗansu malamai suka ce ma'ana abinda ake nufi la asma'ahum da Allah ya je da su la razaqahumul fahm da Allah ya arzita su da fahimta wal basira da kuma basira kenan da Allah ya arzita su da fahimta nan ana ba wai jin ba ana nufin kawai su ji maganar ta aya ta alkur'ani ko hadisi ko bayani na malamai a'a da Allah ya ba su ji ji na karba basira kenan wa asma'ahum da Allah kuma ya jiyar da su amma wa haluhum hadhihi alhal an gane ko halin su yana wannan hali to wa haluhum hadhihi alhal wa asma'ahum Allah ya jiyar da su wa haluhum hadhihi alhal halin su yana wannan hali ma'ana hali wanda yake eh, hali na gari وهو يعلم وهو أنه لم يعلم فيهم الخير Allah wa haluhum hadhihi alhal alhali wannan shine halin su ma'ana halin su na kafirci da girman kai da ta'annuti shine halin su da suke ciki wa huwa annahu ya'lamu annahu lam ya'lam fihim alkhair kenan tun da kaga ga halin da suke ciki na kafirci to Allah ya san da cewa ba mutane na gari ba shi yasa Allah bai jiyar da su ba shi yasa lam ya'lam fihim alkhair Allah bai san alkhairi da tare da tare da su ba shi yasa bai jiyar da su ba an gane ko la tawallaw da Allah Allah ya san babu alkhairi tare da su to ko ya jiyar da su la tawallaw da sun juya wa hum mu'ridun da sun juya sun bada baya yace li inadihim saboda taurin kansu wa juhudihim alhaq wasu na cewa taurinka ko tsaurin kai wa juhudihim alhaq kuma suna musun gaskiya ba da zuhurihi bayan sun sun ganshi shi yasa da yawan mutane suna halaka abin asalin abin da ke halaka dan adam abu biyu ne inji malamai da kaga dan adam ya halaka ko a duniya ko a lahira abu biyu ne shine Allah ya kore ma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a waɗannan abubuwa guda biyu a farkon suratul najmi Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa kenan ma dhalla sahibukum ma abucinku kama mutumin ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tare da ku ma dalla bai bata ba domin ana bata ne ta fuskar jahilci idan baka nemi ilimi ba dole kai jahilci to in jahilci na tare da kai na addini ka halaka in jahilcin duniya na tare da kai ka zan bawon turawa dole sai ka tashi ka nemi ilimin da zaka wadatuwa daga su da gare su ko su cilastar da kai su dora ma dokokin da ba za ka iya ba a kasashen ka kuma dole ka bi saboda su ne ke rike da abin sai Allah ya ce to wa ma gawa bai halaka ba domin wanda ya bata halaka zai yi shi ko jahili dole halaka sai cewa ma yantiqu anil hawa baya furci akan son rai in huwa illa wahayin yuha face sai in wahayi ne aka yi masa to kaga abu na biyu da ke sa wa dan adam ya bace bayan jahilci shine fa ilimi in an fahimci gaskiya aka sa son rai aka ki aiki da ta sai halaka da kaji mutum ya halaka to ka dauka ko dai jahili ne bai sani ba ya ki neman irin sani ko kuma a'a ya san gaskiya amma yana da abin da ya zaba wanda ba ita ba sai Allah ya kore mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan abubuwa guda biyu shi yasa a cikin musulmi in kaga mutum ya kauce ma aya wani bai sani na ba jahili ne bai karanta ba dole sai an karantar da shi shi yasa wasu ayoyi da hadisai sai an karanta da mutane sannan a ce ayi aiki da su ko wasu masaloli na addini in kuma mutum ne wanda yake malami ne ya bata to dole sai an yi zama an mutunta juna kuma an tattauna kuma an ba juna da lalle a gani wane ne yake akan kuskure ai masa nasiha in ya karba fa biha wani in bai karba ba kuma wannan shiriya ko kai baka isa ka shiryar da kanka ba kuma ko ka shirye baka isa ka tabbatar da kanka akan shiriya ba Allah ne ke tabbatar da kai da haka kai fatan Allah ya tabbatar da kai akan shiriya kuma waɗanda ba su shiri ba wanda ke da rabon shiriya Allah ya shiryar da shi to wannan dai shi yasa Allah bai jiyar da su ba ina fata an fahimci ni shi yasa cikin qur'ani in ka ji jiji kala biyu ne shi yasa kafirai ma da kansu sun ka ce wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir da mun kasance muna ji ko muna hankalta da mu zama to cikin ma'abuta ashabus sa'ir ba kenan hankalta saboda sun son rai son rai ya toshe hankalin su ba sa karɓar gaskiya kuma ba sa ji wani lokacin ba sa ji ne kwata-kwata don ba su tsaya su saurara fa ma lahum an tafkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran kenan wal fihi la'allakum taghlibun wani lokacin ma ba sa tsaya su saurara wani lokacin kuma za su saurara amma ba za su fahimta ba to me yasa ba sa fahimta saboda suna da taurin kai da jiji da kai da girman kai shi ko Allah ce zai juyar da ayoyin shi ayoyinsa daga mutumin da yake da girman kai sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah kai mun tsari da waɗannan cututtuka to malam yace shi yasa Allah ce da ya san akwai alkhairi tare da su da yaji shi yasa in ka je wajen wa'azi ko ko malamai masu wa'azi a bar damuwa ko karantarwa da akwashi mai yawa shin a lura mutane sun fahimci abin da an ka faɗa ko kaɗan ne khairul kalami ma qalla wa dal in kuma ɗalibai ne zakakurai waɗanda suna ɗauka karatu mai yawa saboda a samu mazajen gobe ba laifi a musu karatu mai ɗan yawa daidai da abin da za su iya ɗauka domin fahimtar mutane ƙarfin hadda su ba ɗaya ba ƙarfin fahimtar su ba ɗaya ba shi yasa sai ana ƙoƙarin a rarraba shi yasa ƙoƙarin tsarin karatu ma wani lokaci sai a ce to ɗalibai mustawa mustawa ne waɗannan na ɗaya na biyu na uku saboda waɗansu suna iya ɗauka karatu mai yawa ko wasu sun fara sun riga waɗansu waɗansu kuma ba su da mustawa mai yawa to da haka dai dole za a yi ƙoƙari wajen tafsirin alkur'ani wajen hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen mas'aloli na shari'a a daina gaugawa a ce an sauke littafi 40 50 60 shin wai cikin 60 din nawa an ka fahimta nasma'u sima'a fahmin ko sama'a fahmin ji na fahimta kakka zo wajen wa'azi ya azabna kai kullun kana zuwa wajen wa'azi na farko kai baka damu da kai karatu ba baka gyara sallar ka ba baka je makaranta ba zuwa wurin wa'azi yana da muhimmanci amma koyon karatu ya fi shi muhimmanci makaranta ta fi masallaci muhimmanci don da makaranta ne ake samun limamai kuma a masallaci ma ana iya karatu a fitar da limamai kenan karatu ya fi zuwa wajen wa'azi muhimmanci amma wani da shekara arba'in na zuwa wajen wa'azi amma bai iya fatiha ba to kaga akwai matsala dole na mu gyara wannan sannan kuma fahimta ita ce ake so da a zo a yi tafsiri ko a karanta hadisi ko a buɗe littafin fiqh a tafsiri awa ɗaya a karanta rabin izihi ko aya ko izifi ɗaya ko abin da ya kama da haka a ce an sauki gara a karanta aya ɗaya a yi bayanin hukumce hukumcenta da ƙa'idodinta mutane su fahimce ta don su yi aiki da ita da a zo a karanta hadisi arba'in lokacin zama guda ƙara a karanta hadisi biyu ko ɗaya ma a fahimce su da a zo mas'ala ta fiƙihu a karanta mas'ala sittin ƙara a karanta ɗaya a fahimce ta a yi aiki da ita to amma ina shi yasa ake kira ake bada labarin wani malamin zaure yana da ɗalibai to wani ɗalibi in ya zo sai ya ce a karanta da an karanta karatu kaɗan wannan ya danganta daga fahimta muna fatan mutane su fahimce mu ba muna cewa a'a ba ko har da karfin har da wani da wani ba ɗaya ba fahimta wani da wani ba ɗaya ba wani da ya zo da an karanta masa karatu kaɗan sai ya ce alhamdulillah ma'ana yana so ya fahimta sai malam ya ce haka mun kai muka gane sai wani ya zo sai a karanta mai safaha goma baya cewa a tsaya sai malam ya ce da an kare masa karatu sai malam ya ce haka haka mun kai mun ka tara kina an tara littattafan amma ba a fahimce su ba shi yasa wani zanga littafi 30 40 yake zuwa da su makaranta amma an ka dawo aka koma tun da kasa ko guda ko guda bai gane da kyau ba wanda kuma shine da yawan abin da waɗansu ɗalibai suke ganin sun fahimci karatu sai su je suna jiwa su yi wa'azi sai sun yi wa'azi alma alhali daga baya sai kurakurai su bayyana to kaga kuskure na da mutum yana wa'azi ne a zauren su ko a unguwarsu ba ɗauka ake yi ba yanzu ga internet ga whatsapp ga satellite kai hattara kurakuranka za su bayyana ne sosai kuma nan da ɗan lokaci kaɗan za ka daina don za ka gane cewa kana buƙatar ka koma makaranta Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisan ta kuma wannan ciwon ban fitar da wani daga ciki ba dukkan mu ɗalibai muke muna buƙatar mu gyara irin waɗannan abubuwa to malam shine abin da ya kawo mai so kuma ya ƙara komawa ƙarƙashin tafsirai kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir a ƙarƙashin wannan aya walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum kuma ka koma cikin littattafan tafsiri daban-daban dai kaga abin da malamai suka kawo wannan na dan bada bayani ne game da abin da shi malam mai wannan littafi ya kawo wallahu ta'ala a'lam to har yanzu dai malam yana ci gaba da bayani a mas'ala ta 360 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce attawalli juyawa a bada baya wal i'rad da kuma kau da kai a bada baya wahidun ai abu guda ne domin an ce tawalla da a'rada ai duk abu guda suke basuwa malam yace to fa man fa'idatu qawlihi menene amfanin kuma a ce la tawallau da sun juya sun bada baya wahum mu'riduna kuma suna masu bijiwa su bada baya kaga kamar dai an maimaita abu guda shi ko a tsarin ilimin balaga ana ganin maimaita abu hashu ne misali kalmar da ba a bukata a kawta ba sai an kawo ba duk da yake na kawo wannan mas'ala da malaman balaga da malaman usulul fiqh da malaman tafsiri suna tattauna akan at-ta'sis wa at-ta'kid ya an ce at-ta'sis shine in an kawo kalmomi biyu waɗanda suke kusa da juna ma'ana su tana kusa da juna to ko ya zamanto ta'akidi ne kenan karfafa ma'anar ta yi to kuma ta'akidi a yana da hikimomin da suke sa a yi shi ko kuma ta'asisi ne ta zo da wata ma'ana ƙari saman wancan amma kai ne baka fahimta ba kuma ko da maimaitawa akai akwai lokacin da ake tasisi ko ta akidi mun taɓa bada misalin wannan mutumin da ya ce ma matarsa misali na sake ki na sake ki na sake ki idan yana nufin tasisi ne kaga kenan kamar saki daban-daban yayi ina nufin ta'kidi ne ya karfa wancan ne na farko duk da yake ba mun ba mu son mun bada irin wannan misali saboda mas'ala ce ta saki amma dai wasu suna cewa mutum bai da izinin yayi saki sai dai ya dawo da mace na sake ki na dawo da ki na sake ki har so uku wadansu kuma suna ganin cewa a'a idan yace na sake ki na sake ki na sake ki tunda na cikin idda tana matsayin matarsa dukkan su sun abu ba su yace na dawo da ki ba mas'ala ce malamai suna tattaunawa akan ta kuma ba akan ta muke magana ba kuma ba muna umarni ne mutane su je su sake matansu ba ko ba haka ba kowa ya hakuri ya rike matarsa in dai ba ta bijire ba ta kafirce ma Allah subhanahu wataala ba ta sallah ko ko tana zagin iyayensa ko ko tana neman ta hallaka shi to wannan wadannan abubuwa su ne ba a iya hakuri akan su Allah dai subhanahu wataala ya muna kariya to dai a takaice nan la tawallawhum mu'ridun kamar dai an maimaita ni malam yace kulna zamu ce ma'anahu ma'anar abin da ake nufi la tawallaw anil imani da sun juya sun kauda sun juya ba sun juya sun ba da baya daga imani wa aradu anil burhan kuma sun kauda kai daga hujja fala takrar malam yace babu takrar kinan babu maimaitawa babu matsala kuma la tawallau misali da sun juya sun bada baya wahum mu'riduna jumla ce haliya alhali suna masu dogewa kinan sai zaman to la tawallau yana bada sun juya sun bada baya a can da tunda da sun ji da sun bada baya a da wahum mu'riduna da za su doge domin haliya haliya ce wal halu annahum mu'ridun halin suna ciki kinan sun dore akan shi ko kuma waɗansu malamai suka tafi cewa latawallau latawallau bi abdanihim da sun juya sun bada baya da jikinsu wahum mu'riduna bi qulubihim sun ba sun kauda kai da zukatansu Sheikh Ibn Uthaymeen daga cikin waɗanda suka kawo irin wannan ra'ayi to shi yasa in kaga irin waɗannan kalmomin ko irin waɗannan jumloli masu kama da juna a cikin wato alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da yalan larabci zaka ga malamai suna musu irin wannan taujishi to wannan shi ne abinda malam ya kawo al-i'rad daga al arad ne kamar sashen abu ko an nahiya afa nadribu ankum dhikra safhan an kuntum qauman musrifin kamar a jefar da abu a wato gefe kenan ko al-urdu ko da suna cewa al'urdu ake cewa wato nahiya shine wato sashen abu daga nan aka samu shi kamar mutum ya son ya bada ya koma ne janibi kamar da annabi ibrahim ya ce wa junubni wa baniya anna abdul asnam allah ka nisantar da ni to asalin shi aljambu ne shi ko aljambu shine sashi kamar allah ka maida ni nan sashe ina wannan bangaren su kuma bautar gumaka tana wannan bangaren ma'ana ka nisantar da ni domin asalin ta ba nisantarwa take nufi ba to shi ma al-i'rab daga al'urdu ne ko al wato arda ard da ainun kamar gehen abu domin an ce al'aradatu da al'ardu ƙasa al'aradatu an kasa alhamza akai ta'un ita ce wato gara kenan da ake ce ma gara kakka zo ka ce al'aradatu ƙasa mace ake nufi ba haka ake nufi ba yan uwa sai a yi hattara da yaren larabci da matsaloli to wannan kenan to tana yawa sun samu suna al'aradatu ko larabawa saboda tana yin gida ne da ƙasa zaka iske ta yi wani gida da ƙasa ko kuma tana yin wurin da take bi ne da ƙasa shi san ka kira ta arada shi yasa qur'ani ya kira ta dabbatul ardi tana cin sandar annabi suleiman ta akulu min sa'ata tana cin sandarsa to wannan shi ne abinda malam ya kawo da kuma abinda malamai suka kara yanzu malam zamu yanzu zamu komawa ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab domin shi ya kawo aya ta 24 shi malam wannan mai wani littafi ya tafi har zuwa aya ta 32 مالا ما يدفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العلامة القرآني رحمة الله alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam a mas'ala ta tamanin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi ya ku wadanda kuka yi imani ku karba ma Allah ma'ana ku karba ma kiran Allah walin rasuli ku karba ma kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku Malin ya ce, Hazihi ayatu wannan aya ta dullu tana nunawa bi zahiriha a zahirinta, ala anna listijaba ta rasul ba a cewa al-istijaba, al-istijaba ake cewa. Na fata an fahimce ni domin duk sunan da ya wuce, wato duk fi'ilin da ya wuce harafi hudu zaka iske wagga hamzatul wasl ce gare shi. Sannan kuma in dai hamzatul wasl ce in an haɗa ta da alif wa lam, lamun take kuma al-istijaba ba a ce al-istijabatu. Sai in farkon magana ne a ce istajaba. to anna listijabata lirrasul malam yace karba ma manzo allati hiya ta'atuhu wadda abinda ake nufi da'a yi masa da'a shine karba kiransa ba wai a ce kai zo ba ka zo in an kumurce ka ka kiya wannan ba ka karba kira ba la tajibu ba ta wajaba illa idza da'ana lima yuhyina sai in ya kira mu zuwa ga abinda zai rayar da mu tunda lima yuhyikum Allah yace kamar an yi takaidi ne ga abinda yake rayar da ku wa nadhiruha qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'sinaka fi ma'ruf aya ta mubaya'a da an kace idan aka yi manzo mubaya'a ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazinina wala yaqtulna awladahunna wala ya'sinaka fi ma'rufin idan mata masu hijira suka zo suka yi masa mubaya akan ba sa abin nan ba za su yi shirka ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba kuma ba za su saba mishi ba fi ma'rufin a cikin abu na gari to kenan kaga kenan sai ya zama to kenan za a fahimci cewa a sai ga abin da yake rayar da su sai kuma ga abin da yake nagari manzo shi na umarni da abin da ba nagari ba a cikin suratul mutahana aya ta 12 fi ma'rufin kinnan wa qad jaa fi ayatin ukhar malan yace kuma yazo a cikin wadansu ayoyi ma yadullu ala wujubi ittiba'ihi abin da yake nuna za a bi yake wajabta yima manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a mutlaqan sake ba kaidi inji malam bahaushe min gairi kaidin ba tare da kaidi ba kinan ba tare da dabaibiya ba domin alqaidu dabaibiya malam yace ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu duk abinda manzo ya umurce ku da shi ma mausuliya ce kinan wallazi atakumur rasulu wa ma atakumur rasulu duk abinda manzo ya zo muku da shi an shafi bihi kinan asalin sa wa ma atakumur rasulu bihi fakhuzuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abinda manzo ya hane ku fantahu ku hanu suratul hashr aya ta bakwai nan ba a ce ba fi ma'rufin ko a ce lima yuhyikum wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kuna kaunar Allah da gaske na tabbas kuna son Allah fattabi'uni kubini yuhibbukum Allah to shi ku Allah zai so ku nan ba a ce ba fattabi'uni lima yuhyikum ba ko fi ma'rufin aya ta 31 a cikin suratu Ali Imran wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasula wanda ya manzo da'a faqad ata Allah yayi ma Allah da'a a aya ta 80 a cikin suratul nisa su ko dan ayoyi sun zo kenan nan kamar al-itlaq wa taqyid ne to sai malam yace wa zahiru abin da yake zahiri anna wajhal jam'i wato fuskar da za a hada waɗannan ayoyin wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani kaga malam yana da wato tawadu'i dole na mu yi tawadu'i ga Allah tare ko ka sani ka san dai sanin ka da na Allah bani ibani kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim anna ayatil itlaqi su ayoyi da suka zo suka nuna ayi manzo da'a a sake babu kaidi mubayyinatun tana bayya annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yad'una baya kiran mu illa lima yuhyina sai zuwa ga abin da yake rayar da mu min khairid dunya wal akhirah na daga alkhairin duniya da lahira fashatul mazkur malai yace sharadin da anka ambata fi qawlihi a cikin fadar Allah idza da'akum idan manzo ya kira ku a cikin suratul anfal aya ta 24 mutawaffirun wato sharadin nan ya cika cikakken sharadi na fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga kiran da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi na ayi wani aiki limakani ismatihi saboda shi tsararre ne game da abin da ya shafi isar da sakon Allah kama dalla alaihi qawluhu ta'ala domin duk manzanni haka suke ba sa yin kuskure wajen isar da sakon Allah kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kamar yadda fadar Allah subhanahu ta'ala take nuna haka wa ma yantiqu anil hawa baya furuci akan son rai kenan nan sai zaman tonan fi'ili an ka kawo amma shi fi'ilin nan yanhallu an masdarin ma'ana yana iya kwarara har ya kai zuwa ga masdar asalin shi wa ma yantiqu nutqan anil hawa kenan sai zama to in an kore masdar kuma an kore ne gaba daya tunda fi'ili yana tare da wato masdar kinsa kenan wa ma yantiqu anil hawa kenan wa ma yantiqu nutqan ko kuma wa ma nutqan lahu anil hawa annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al umum kenan an kore kowane irin furuci akan son rai in huwa illa wahayin yuha face sai wahayi na akai masa kenan baya yi akan son rai malam yace wal hasilu takaitattan magana anna ayata aya idza da'akum idan manzo ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku mubayyinatun tana bayyana annahu la ta'ata tana nuna cewa ba a yin da'a illa liman yad'u ila ma yurdillah sai ga wanda yake kira zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi duk wanda ya kira ga abin da Allah bai yarda da shi ba to ka aje masa abinsa a matsayinsa na dan adam dan dan adam ajizi na yana iya yin kuskure kowane ne shi dan haka kuma sai ka yi masa uzuri kuma ka yi masa wa'azi kada ka yarda ka ce kuskuren wani daidai ne in dai ya bayyana kuskure ne tabbas sai dai a'a a neman masa uzuri tana yaya akan jahilci ko yaya akan mantuwa ko an yi akan cilastar da shi ko bai sani ba in kuma aka zo aka tattauna da shi ya sani yake karɓar gaskiya sai a bashi lahiya a bi Allah don babu wanda yake gaban Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annal ayatil ukhra malam yace to su ko sauran ayoyi bayyana ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yad'u abadan baya umurni baya kira har abada illa ila zalika zuwa ga wannan salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan aya to amma dai kafin kamar yadda muka saba wani lokaci in aya tana dauke da wadansu mas'aloli muna dan karawa shine abu na akwai mas'ala ina ganin guda uku in ban manta ba nake son na kara a karkashin wannan aya mas'ala ta farko shine abin da ya shafi lima yuhyikum da anka ce manzo ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ina fata an fahimta to anan ma din nan mausuliya ce ai lillazi yuhyikum to ibnu jariru tabari ya kawo maganganu a ƙarƙashin wannan aya ya ce lima yuhyikum shine abin da zai rayar da ku kenan abin da ma fil kitabi abin da yake cikin alqur'ani waɗansu malamai sun ce lima yuhyikum abin da zai rayar da ku shine wato al-iman imani waɗansu malamai sun ce lima yuhyikum game da abin da zai rayar da ku shine aljihad alharb yakin da aka zo tun da ana zancen yakin badar ne waɗannan ayoyi suna cikin sura da take zancen yakin badar almuhimmu dai ya kawo maganganu daban-daban to wani sai zo ya ce to ai an ce wasu malamai sun ce kaza ko sun ce kaza ko sun ce kaza a'a yana da kyau al-ikhtilaf abinda ake ce ma al-ikhtilaf sabani na malamai ko na malaman tafsiri ko na malaman usul fiqh ko na malaman hadisi kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu ba ma a cikin komai ma ba wai sai abin ga ko al'amura na duniya ko ma a cikin karatu ko na turanci ko ma wane ne sabani kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu sabani na nau'uka abubuwa waɗanda ba su karo da juna ba ana iya hada su akwai ikhtilafu tadad ikhtilafu tadad shine sabani wanda an ci karo da juna ba a iya dauka maganganun biyu dole sai an rinja da wadansu akan wasu to idan sabani ne na tanawwu sai a dibiya za a yi a hada su kaga da yace lima yuhyikum wasu sun kace abin da ke cikin alqur'ani lima yuhyikum wasu sun kace jihad yaki ko alharb wasu sun kace lima yuhyikum aliman duka wadannan abubuwa su karo da juna ba qur'anin shine yazo da imani shi yazo da zancen yaki misali ina ganin maganganu guda hudu ya kawo guda uku nake tunawa a yanzu kuma dukan su ci karo da juna ba in ka ce imani to ai imani ya lazimta ma kai imani da alqur'ani kai aiki da shi kuma imani ya lazimta ma idan aka kira ka zuwa ga jihadi tare da sharuɗan jihadi akwai shugaba na musulmi kuma ana da karfin da za a yaki kafirai ko ko an kawo muku hari kuna kokarin ku kare kanku jihadud difa in an ka kira ku ku kare kanku dole ku kare kanku to kaga wannan shine abin da ake nufi babu wata wacce karo da juna yaƙi na jihadi kuma mai imani shine yake yin shi idan an samu sharuɗan shi in an kawo muku hari dole ku kare kanku idan kuma kafirai ne za ku je ku yi jihadin su akwai sharuɗa akwai shugaba na musulmi kuna da ilimin da za ku yaƙi kafiran kuma akwai bukata a yaƙe su sun ki karɓan musulunci in ahlul kitabi ne kuma sun ki bada jizya to kaga waɗannan maganganu su karo da juna ba shi yasa al-ikhtilaf yana da bincike mai yawa cikin usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith kaga sabarin malaman hadisi su wasu sun ce hadisi ya inganta sun ce bai inganta ba ga dalilan waɗannan ga dalilan waɗannan ka duba gari wanne ne fi karfi idan mas'ala ce ta fiqh waɗannan sun tafi kan kaza waɗannan sun ce kan kaza idan ikhtilafu tadad ne ba a iya hada su to wanne ne dalilin sa fi karfi idan malaman tafsiri ne haka shi yasa ma idan ka duba cikin da za ka yi bincike kamar kan wannan mas'ala game da abin da shahi tafsiri na ibnu jarir tabari za ka iske fiye da mas'ala 775 sai ya ce maka ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani in ka duba to inda za ka yi bincike ko na masters ko na takharruj ko na doctora sai ka dauki ka al-ikhtilaf a cikin tafsiri na ibnu jarir tabari ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tafsiri sun yi sabani sai ka samu kusan mas'ala 700 da wani abu in ka gida ma ka raba shi biyu kai izu 30 izu 30 masters da doctor ma'ana kaga duk inda ya ce ikhtalafa a tawil kai kokari ka san magana nawa akwai sannan kuma waɗannan maganganu sun ci karo da juna ko ba su karo da juna ba za a iya hada su ko ba za a iya hada su ba idan za a iya hada su babu matsala ya za a hada su idan ba za a iya hada su ba ya za a rinjayar da wani akan wani in ka garama kuma sai kai muqarana ma akan tafasir da dama sai ka ɗauki tafsirin tabari da tafsirin misalin qurtubi ko tafsirai biyar ko goma idan sun yi sabani akan ibara nan ka wuce tafsiri ɗaya kenan ko kuma tafsiri guda ka ɗauka ka dibi inda ya kawo maganganu saɓani sai ka duba ka gani idan an ce akwai saɓani ya za a yi a haɗa wannan saɓanin ana iya haɗa su tafsiri goma ko ashirin ko talatin idan kana son ka samu karatu da gaugawa idan ka zo kan mas'ala in ka iske an yi saɓani to in kana da tafsiri dubu abu ne mai sauƙi gaban ka sai ka duba ka gani waɗannan mina so ka ce na'am sai ka ce tafsiri na wane na wane da wane da wane da wane da wane sun tafi cewa eh misali da wane da wane da wane da wane da wane sun tafi kan kaza ko tafsiri dubu ne ko ma miliyan ne kawai rabi ya tafi kaza rabi ya tafi kaza ko ka tafsiri kaza in ka dama sai ka ambaci sunayen su yana taimaka maka wajen fahimtar mas'ala in fiqhu ne haka ne sai ka tai da wane da wane da wane sun tafi kan kaza da wane da wane sun tafi kan kaza idan hadisi ne da wane da wane da wane da wane sun da'afa da wane da wane da wane da wane sun sahaha in an samu sabani to ya za mu yi shin muna iya haɗa wannan maganganu mu duba mu gani ko ko a ba za mu iya haɗawa sai mun rinjayes to kuma wanne ne zamu zaba daga cikin waɗannan ra'ayukan ko na tafsiri ko na hadisi ko na fiqhu sannan kuma menene dalilin da yasa na koma bayan wani wannan manhajul muqarana wal muwazana yana taimaka ma dalibin ilimi wajen bincike to don haka ne na ba dalibin ilimi misali ne sabanin nan ma'ana ce aka samu sabanin nan na fiqhu na sabanin nan na aqida ne sabanin nan na nahwu ne malaman nahwu al insaf fi masail al khilaf akwai shi na imamul ambari kaga sabanin da aka samu ya za a yi aljam'u ko at-tarjih sabani ne cikin kalima ta sarfu sun ce asalin ta kaza sun ce asalin ta kaza sabani ne ka'ida ta balaga waɗansu tafi kaza waɗansu tafi kaza ashe bincike ne mai yawa dubban mas'aloli ne ya kama fata mu fahimci wannan to wannan mas'ala ta farko da nake so in kawo karkashin wannan aya sai abu na biyu da an ka ce idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku sai malamai suke cewa Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kasance gare ku uswatun hasana ko iswatun hasana imamu asim cikin qur'a shi karanta uswatun sauran qur'a sun karanta iswatun duk ma'anar shi kyakkyawan koyi ya kasance gare ku to nan da anka ce hasana kuma sai anka kama wannan annabi ibrahim wannan a cikin suratul mumtahana ko mumtahina duka ana faɗa in an ce mumtahana matar da za a jarraba mumtahina wadda za ta jarrabi muminne ta gani ko za su karɓe ta ko ba za su karɓe ta ba qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kyakkyawan koyi ya kasance gare ku fi ibrahim ga ga annabi ibrahim to sai an ka ce a to an kawo hasana shin ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai kyau kuma annabi ibrahim sai mai kyau sai wadansu malamai suka ce a akwai bambanci tsakanin da manzo sallallahu alaihi wa sallam da annabi ibrahim domin dukkan annabawa suna da isma annabi ibrahim amma shi an yi istithna'i qur'ani ya ce banda illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna lak na fata an fahimci ni wa ma amliku laka min Allah min shay an ce kada ai koyi da shi a cikin wannan shi ma malamai suka ce to ai ba kuskure ne ba dan Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ya ya ce baban shi zai masa roƙon gafara yace sa astaghfiru laka rabbi kuma ya masa roƙon gafara yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ko ba haka ba amma ƙarshe falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma an kace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to kenan cewa hasana mai kyau sai suka wadansu malamai suka ce a duk abinda manzo ya tafi akan sa da abinda Ibrahim ya tafi akan sa mai kyau ne sai dai shi annabi Ibrahim misali akwai za a iya cewa wannan ya roƙan ma iyayensa amma an fitar da wannan saboda kada mu sa tsammanin za a yi koyi da shari'a shi a cikin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kai yi koyi da shi a cikin wannan to sai malamai suke cewa kuma banda abinda manzo ya so ya yi istihari kan shi ko istihari shari'a daga baya ta bayyana cewa bai dace a yi shi ba misali yi munafikai izini afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin kenan yanzu shugaba in ya fahimci akwai munafikai ya dace musu izini ko bai dace musu izini ba wadansu malamai suka ce to nan yana iya diban maslaha in ya ga zuwan su ma zai kara tafiya lalacewa ko wajen da'awa wajen wa'azi ma ko da babu jihadi irin wannan na makami to kawai ya kyale su sannan kuma ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra an yaki an kamari babban yaki misali na musulunci a kashe su kuma a kashe su ba suka ce adibi maslahar da tassa in kashe su yafi a kashe su in kuma rike su yafi shi yafi a rike su to almuhimmu dai da an ka ce ba manzo uswatun hasana ko asim ya karanta uswatun hasana a cikin suratul ahzab da kuma cikin suratul mutahina sauran sun karanta uswatun hasana wasu sun ka ce sifa ce kashifa kamar dai ana nuna duk abin da sun kai umarni da shi mai kyau ne kamar yadda shi malamin tafi akan sa kuma shine wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha domin annabawa in ba yahudawa ba da suke kuma masu aqida masu aqidar yahudanci da suke rena annabawa suke zagin su ko su kafirtar da su balle kuma abin da ya shafi wani mallami ko wani musulmi dan an kafirtar da shi ba wani abu ne wanda yau ne aka saba to dan haka dai ya kamata mu fahimci wannan da an ka ce lima yuhyikum ba kaidi bane dukkan abin da manzo zai yi umarni da shi zai rayar da mu in an ce rayar da mu ba ana nufin manzo zai samu na rayuwa ba a'a zai rayar da mu rayuwa ta imani ina fata an fahimci shine abin da ake nufi domin Allah shi kadai ne yake rayawa kuma shi kadai ne yake kashewa sai mas'ala ta karshe karkashin wannan aya da nake son in kara tun da nace mas'ala uku shine cewa nan akwai raddi ga masu aqida ta alqur'aniyun da anka ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amastujibu lillahi wa rasulihi anka ce idza da'akum ku karba wa kiran Allah ku karba wa kiran musu anka ce idza da'akum mai jin larabci nan ma ya kamata ya ji an ce idza da'awakum idan sun kira ku da Allah da manzo sai an ka ce idza da akum idan manzo ya kira ku domin kiran Allah shine kiran manzo kiran manzo shine kiran Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu amma in qur'ani sai ce to ai ma faratna fil kitabi min shay na ana zancen lauhil mahfuz ne tunda ana zancen wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yutiru bi jinahihi illa umumun amsalukum ma faratna fil kitabi min shay kenan duk abin da tsuntsaye suke aikata da da adadin kukan da za su yi akwai cikin alkur'ani ake nufi ko duk abin da za su yi kaga ba haka ake nufi ba lauhil mahfuz ne to wani zai ce to ai ko malaman ahlus sunna misali da malaman da ba yan qur'ani sun ce alkur'ani ake nufi kuma Allah ya ce nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay da kuma Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab sun kace in an bayyana abu cikin littafi an kace ba wajen littafi ba na ana zancen ahalul kitabi ya ce alkur'ani ake nufi alkur'ani komi yana cikin shi ta fuskar a jumlace amma waɗansu abubuwa ya fayyace su waɗansu abubuwa kuma bai fayyace su ba ya bar su abohi ma'ana ta fuskar zahirin ma'ana zaka fitar da su misali Allah subhanahu wataala wani zai iya ce maka misali wani zai iya ce maka to ina kyamara a cikin alkur'ani ina an ka ambaci kyamara ina an ka ambaci jirgin sama ina an ka ambaci na'urorin zamani sai mu ce Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun al khayla dawakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna ko jakkai litarkabuha don ku hau wa zinatan kuma dan kawa kuma ba shi ke nuna ba cewa a'a ba a cin doki a'a shi jakki nasu ya tabbata haramun ne ina fata an fahimce ni amma da alfadari da da doki shi musamman dokin an ci shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kuma abu ba illa guda gare shi ba dan ya ce litar kabuha wa zina da ka ce dan waɗannan ɗin ne qur'ani sai Allah fa illoli daban-daban da ya sabkar da shi cikin su wacce ce to an ka sabkar da shi don shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas dan ai hukunci da shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nas dan a karanta alqur'ani sannan kuma yake cewa dan ai bushara da shi ai gargadi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ونودت دان أتبت توحيدي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ونودت دان أتدبر إنسا وأنزلنا إليك الذكوات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته wali ya tazakkaru ulul abab don kuma a wa'astu wani lokacin kuma yace ya sabkar da shi don saboda a bayyana shi a bayyana lafuzan shi da ma'anar shi kamar da Sheikhul Islam ya faɗa cikin al-muqaddimah ta ilmu tafsir wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to kenan ba abu illa guda gare shi ba in baka fahimci ma alqur'anin baka koma ka karanci alqur'anin da kyau abu ba illa guda ake bashi ba dan haka ci ba shi ke nuna dan ba a faɗe shi a dan ba bai halatta a ci shi ba sai an samu wadansu dalilai na waje to anan mun fahimci wannan wal khayla wal bighala wal hamila litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halicci abinda baku sani ba zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya take tabbata duk abinda za a kirkira a kera daga nan har kiyama yana da cikin ma la ta'lamuna abinda baku sani ba allazi la ta'lamunahu domin ma ismul mawsul ce akwai ijmali cikin ta kuma tana nufin al'umu to wani zai ce to ai Allah ya ce ya khluqu Allah zai halitta to ai ba Allah ne ya yi na'ura ba batuli ne yi ta sai mu ce Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama yan adam kuma mun dauke su a cikin jirgin ruwa sai a ce to Allah ne ya dauke su a cikin jirgin ruwa ko ko suna ko ko jirgin ruwa ya dauke su Allah ya ba dan adam ilimin da ya jirgin ruwa sai da jirgin ruwa ya dauke shi kenan idan ya kirkira na'ura ya kera ta kenan Allah ya bashi ilimin da ya kera ta ina fata an fahimci ni sannan kalma ta al-khalq ba tana nufin halitta kullum ba tana nufin wani lokaci at-taqdir shi yasa zo cikin hadisi wanda waɗanda za a yi ma azaba al-musawwirin za a ci musu ahyu ma khaliqtum ma khalaqtum ku harayar da abin da kun ka halitta ai abin da kun ka kaddara a nan duniya ba ana nufin halitta irin wannan ta jiki ba ina fatan yan uwa suna fahimta ta to kenan ba komai ne an kace cikin littafi ba yana nan a zahiri na ana nufin wani abu ya faɗe shi karara misali sai a ce to ai yanzu akwai abubuwa da Allah ya hore ma dan adam na da jirgin sama da wani abu sai mu ce eh Allah ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai sai muka je muka yi bacci sai tura suka gane cewa iska ana iya amfani da shi ta kaza ruwa ana iya amfani su ta hanya kaza ana iya amfani da hasken rana a samu wutar lantarki Allah ce ya hore abin da ke cikin samai da kasai kai kai yi bacci bature ko kuma wani musulmi ya yi tunani ya kirkira wata na'urar ta ko wani abu duk abin da bai saba ma shari'a ba na an hore maka su duk wani abinci da zaka ce halatta ne in bai cutar da kai dan Allah ya ce duk abin da bai cutar da kai bai halatta maka shi ba sai in ka shiga cikin lalura mushe da sauransu yace fa man turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta lakum wadansu malamai suka ce allamu lil ikhtisas wato mukhtassan bikum dan ku Allah yayi kenan duk abin da ka nufi su doron kasa dan kai Allah yi shi dan ka bauta mishi dabbobin dan kai aka yi su amma in sun ka samu wani abu don saboda su ci gaba da rayuwa ne kai ka amfana da su shi yasa an ka ce dan kai ɗaya aka yi kenan da an ce an saukar da ruwa don ku ba dan dabbobin ku misali a'a dabbobin su tabi allakum wasu malamai suka ce a'a huwa allazi khalaqa lakum Allah ya halitta lakum don ku ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa ashe duk abin da bai cutar da kai halatta ne Qur'ani yayi bayanin wannan amma ba ya fi duba ya ce maka ka shiga mota ba ya ce maka ba ka shiga jirgin sama ba ya ce maka ba ka ci karas kamar yadda sun kace qutil kharrasun an tsire ma wasai da karas al kharrasun da masu ƙarya ake nufi kada ka je ka tsine ma wasai da karas suna neman halale su yana da kyau mu fahimci irin waɗannan mas'aloli kada mu zamna dole sai mun karanta qawaid da usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith mu samu karatu da istinbati mai kyau ka karanta al wajiz fil qawaid al fiqhiyya na Muhammad Sidqi Barnu ko mawsu'atul qawaid al fiqhiyya ta Muhammad Sidqi Barnu ka gane ka'idodin ilimi da shari'a kada ya zama to ɗauki na soshi musu mummunan fahimta alkur'ani da hadisi da kuma littattafan malamai na fiqhu da sauran malaman da suke rubuce rubuce kullum ai ta kokari a kuskurantar da su ba akan ilimi ba ina fatan ana fahimta ta to wannan shine kenan nan ya kamata fil kitabi ba ana nufin komai na cikin littafi an bayyana shi ba ko da mun ce alqur'ani ne kuma ya an ce qur'anin tibyanan likulli shay'in ba ana nufin ya bayyana komai da sunansa ba wani ya faɗe shi a jumlace wani kuma ya fayyace shi shi da abin da ake son a ce to shi yasa nan idza da akum idan manzo ya kira ku ba a ce idza da awakum ba domin da kiran Allah da kiran manzo duka tare suke ba a iya rarraba su ba a cewa hadisi a ai hadisi daga baya aka kirkira shi a a zamanin manzo yana magana zamanin manzo yana sallah ana gani shine waɗansu da waɗanda suka gani suka gaya ma waɗanda suka gani waɗanda suka gani su ma suka gaya ma waɗanda suka gani har aka kai lokacin rubutu kuma tun zamanin sa akwai sabon da suka yi rubutawa me yasa baka ambaton waɗanda suka rubuta hadisai a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abinda mutum dubu sun gani dubu biyu dubu uku dubu hudu sahabban sa sun kai dubu ɗari a ce duk abin da suka faɗa duka ba daidai bane amma an yarda a rubuta tarihin wani mutum a yarda da shi da sauran al'ummomin da suka gabaci ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka zo bayan shi da waɗanda suka rayu zamanin shi waɗanda ma ba mu musulmi ba duk an yarda a rubuta tarihin su a yarda da shi amma na shi ne kawai ba a yarda da shi ba saboda ana son a taimaka ma kenan aqidu na turawa su samu gindin zama a karaitar da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ana son a taimaka ma wato abin nan fassarar wani malami wanda shi ba shi aka saukan ma alkur'anin ba yana da kyau yan uwa musulmi mu fahimci irin hatsarin da ke cikin irin wannan to idan muka zo a ƙarƙashin wannan sai ka gane kiran Allah da kiran manzo ɗaya ne kuma annabi Isa yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo in halatta muku sashi abin da an haramta muku annabi Isa yana da izinin ya haramta ko ya halatta Allah ne yake da izinin wannan amma da izinin Allah bai shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat manzo yana halatta abubuwa dadada wa yuharribu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu ababen da suke munana cikin attaura da injila an faɗi wannan an faɗi sufofinsa kuma an faɗi sufofin al'ummarsa a cikin attaura da injila in ka koma ƙarshen suratul fathi an faɗa hadda sahabban zalika masaluhum fit tawrati masaluhum fil injil sai an ka ce wa yadau anhum israhum والأغلال التي كانت عليهم كو يضع عنهم آثارهم قراءة ابن عامر yana dauke musu nauyin da yake akan su kuma sun roki Allah na kuma Allah ya karba rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kafin ma su yi wannan addu'a tun cikin at-taura da injila an ce an dauke wannan nauyin in ka ce israhum kamar guda ne an kai idafa zuwa ga jam'i ya koma mufrad na an kai idafa zuwa ga wato ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi ko kuma asarahum shi ma nan jam'i ne nauyukan su shine abinda ake nufi kaka ce wa ga qira'a ta saba ma wannan to wannan shine an kace manzo yana halatta na haramtawa wa yake da izinin ya halatta ko ya haramta ma'ana manzo in ya halatta da izinin Allah Allah ne ya halatta in ya haramta da izinin Allah Allah ne ya haramta qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am ala Allah taftarun ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تو da haka dai in an kace kiran manzo sai ka ji an ce to ai sallah ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da yazo ai ana sallah eh ana sallah annabi isa yayi sallah yace wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya ko ba kan ba annabi musa yayi sallah wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaum an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na karshe wanda daga gare shi sai annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabi Isa sauran bai gane su ba to cikin Qur'ani ba mu ga bayanin sallah ba ba mu ga bayanin sallah ba annabi isan kuma ba su haɗu da manzo sallallahu alaihi wa sallam dan ya ce mu bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad to ai koya mishi sallah tunda ba su haɗu ba in ka ce kaga ba su haɗu da annabawan balle ka ce suka koya mishi kuma cikin Qur'ani babu zancen sallah ko dai kai tawili ka ce a'a alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba ana zancen Allah ya sanya mala'iku masu fikafikai masana wasu lasa ruba sai kace sallah ake zance ana zancen fikafikan mala'iku kuma kana zancen sallah kaga wannan ba gaskiya bane kuma masana bibbiyu wasu lasa da uku uku wa ruba'a da hudu hudu masana bibbiyu kaga su bahin raka'a hudu ne in kace masana domin nan ba ana nufin ba wato biyu kina kaga su bahin ba ta samu wuri wasu lasa da uku uku kaga magariba ba ta samu ta zan shidda wa ruba'a da hudu hudu hudu biyu kenan to kenan cikin salloli masu raka'a hudu uku ne akwai biyu sun shiga sauran guda in ka ce masana kuma biyu to su bahin ka ce biyu wa sulasa da uku in ma ka tafi haka wa ruba'a da hudu to sallah uku aka samu ina sauran salloli guda biyu sannan wani lokaci can cikin nisa ka ce masana biyu ana yin mace hudu wa sulasa da uku uku ka ce ana yin a ƙara da uku uku shidda kenan wa ruba'a da hudu mace sha takwas ko ka ce masana mace biyu wa sulasa da mace uku biyar kenan wa ruba'a da hudu tara kenan ka ce ra'ayin mata tara amma nan masana wa sulasa ruba'a da ka zo sai ka gunce ka ce raka in sallah ake nufi alhali nan cikin suratul nisa ana zancen mata ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu nan kuwa sun zancan aure ake yi can kuma alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan ba zancan sallah kuma kace sallah ake zanci sannan kuma ka ce a yan an dawo ma alkur'ani ba a samun sabani to gashi wani ya ce a daina sallah kwata kwata duk wanda kaga fahimci alkur'ani yana sallah ai ya kafirta don Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo maka yaqini shine alkur'ani alhali gashi ana fazancin yaqin ita ce mutuwa kamar yadda cikin suratul muddathir hatta atana al-yaqin sannan wasu daga cikin su ba masu tasawufi sun ce akwai wani ilimi da ake kira yaqin hatta ya ta kale kani sai yaqini ya zo maka kenan in ka kai ga wani ilimi na sanin Allah ka daina sallah ka daina komai kaga da qur'aniyun nan da wasu sufaye sai aka gulatu sufiya sai an ka daina sallah sun ka ce komai an dauke musu kadiba cikin adwaul bayan da kuma tafsiri na ibnu kathir da sauran tafai malamai sun nuna wannan aqida kafirci ce karara wasu sun ce to sallah raka'a ɗaya za a yi wasu ka ce a gabas ɗaya za a duba tunda Allah ya ce ai sallah amma bai faɗi yadda za a yi sallah ba ruku'i da sujada don haka bai bukata su ne ake kira yan tsaf sai su dubi gabas su yi tsaf su juya su tafi wani kuma ya raka'a guda wani kuma ya sallah raka'a hudu to an ka duk suna rike da alkur'ani kuma suka sabu sabani sannan ya aka yi wasu sun ka ce qur'ani suka rike wasu suka ce qur'ani suka rike wasu suka ce qur'ani suka rike kuma sashe suka kafirtar da sashe sai suka kafirtar da sashe me yasa wannan yanzu misali da muka dauka wannan akida ta fi shekara dubu ka karanta wani littafi alqur'aniyun shubhatuhum war raddu alaihim masters da aka rubuta a kasar saudiya a jami'atu ummul qura kaga asalin wannan akida ta fi shekara dubu to amma yanzu ma anan a Najeriya idan muka zo idan muka duba akwai waɗanda suka shahara da wannan akida kafin bayan yan matatsi ne da waɗanda suka dauki wannan akida kin bayan abin nan nasu kuma suna suna wa'azi amma yanzu in ka duba ba muna son mu abin nan ba misali ne kawai zan bayar akwai wani a Najeriya ana kiransa Malam Usman Dangungu akwai Shak da ake kira Shak Sale a garin Kano akwai kuma Yahaya Musu Suka wanda yake a garin Funtuwa a Katsina to shi Dangungu ya kafirtar da Sale Sale kuma yana kafirtar da sauran shi ma wancan din yana kuskurantar da Dangungun da kuma shi Sale to kuma duk suna da awa alkur'ani suke rike da shi to cikin su wanne ne yake akan gaskiya shi yasa muke kira ga ɗaliban ilimi a daina tunkarar mas'alolin da sun fi ƙarfin ku koma malamai kuma ku je ku yi karatu ku fahimci karatun ba hana aka mutum yi ma addini da aiki ba amma ya kokari ya iya aikin ya ma addini aiki wajen alwala wasu suka ce ma a daina yin alwalat ko ba sai an yi alwala ba wasu suka ce a'a alwalat misali ayi qur'ani ya faɗi abubuwa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa ga gwiwa hannu wa masahu bi ru'usikum ku shaha makanku wa arjulakum ila alka'baini da kafafunku suka ce to zancen niyya da da da, da malaman fiqh sun ce wa dalku wa tartibu duk ina suka cin qur'ani wasu kuma sun ce a'a ai ya halatta ai arwalla a shaka a wanke baki shi dan gungu ya ce ba a shakawa ba a wanke baki ba a, ba a shafa makunne shi kuma yayi masu suka ya ce kuma a shafa kuma a kurkure baki a kuskure baki kuma a shaka kuma a shafa bakon nai to cikin su wanne ne yayi daidai kaga wannan babu wani hujja babu wani dalili akan irin waɗannan mas'aloli da ake fitun kara kaga da an ka ce niyya babu ta duk abu in za a yi shi sai da niyya Allah ya ce in za a yi abu a yi don Allah kuma idza qumtum ila salati qur'an ya ce in an tsayu za a sallah za a yi arwalla a'a idza aradtumul qiyama daga nan ne aka samu niyya sannan kuma da Allah ya ce a wanke faqsilu wujuhakum wani mutum na zai wanke abu bai cuɗanya jikin shi ba ya wanke shi da kyau sannan a tartibu in kace babu shi to shi da Allah ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ya an kai ka daidaita to min fams idza qumtu bi salati faksilu wujuhakum kai in zaka fara sai ka wanke hannu huskarka wa aydiyakum ila marafiqi sannan ka wanke hannayenka kai sannan kuma wa masahu bi ru'usikum ka shafa makanka wa arjulakum ka shafa ka wanke kafafuwanka to wannan tartibin da kai da ka bi su jere shi na malamai sun kace a alkur'ani da an ka zo jeranta su Allah yi sai a jeranta su mi kake sun kace duk da yake malamai fiqh sun ta yi galibin malamai sun ta yi cewa jeranta su haka nan wajibi ne Sheikh Nasiruddin Albani shi yana ganin cewa ba wajibi bane dan haka idan ka ketare wata gaba a wajen malamai sai ka dawo baya musamman in farilla ce misali in ka wance ka mance ka mance wanke fuska katta zuwa ga misali hannu sai ka tuna to a wajen su malamai wanda sun ce tartibi wajibi na sai ka komo ka wanke fuska ka dawo ga hannu tun da farilla ne wadansu kuma malamai irin Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin jeranta ba wajibi bane kana iya ko da ka wuce gaba ka dawo kanta kowa ya kawo nashi da dalilai Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo akwai in ba mun taba hadisi cikin musnad Imam Ahmad wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sabawa sannan wani lokaci na arwalla daya ɗaya ɗaya so ɗaya ɗaya wani lokacin so biyu biyu wani lokacin so uku uku sahih bukhari ya kawo shi kadiba cikin wani littafi na wani ɗalibin shekh nasiruddin albani sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam sannan wani lokaci sai shi wanke wani wuri biyu wani lokacin ya wanke wani wuri can biyu nan uku nan uku ba dole ba sai ya yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku wani lokacin ma yana caccanzawa ya wanke hannu so so uku ya wanke huska so biyu ko ya wanke huska so uku wani lokaci so biyu sai an tattara nasoshin an fahimce su da kyau to a takaice shi malamai suke cewa da an ka ce faksidu wujakum ko wanke huskokinku sai an ka ce ana shakawa ana wanke baki shi ne abin da ake son a ce sai wani ce to ai babu su a cikin alkur'ani malamai suka ce to duk duniya ka taba ganin wata fuska wadda ake cewa bata da hanci bata da baki in akwai huskar da za a cewa huska ce ga ta amma babu hanci babu baki shikenan sai a daina shafa ma hanci kuma a daina wanke baki yan wamsa hubiru usikum a shafa ma kai sai ka ce babu kunne ciki hadisi ya zo al-udhnan min ar-ra's to in baka da hadisi ba ka taba ganin kan da bai da kullai in dai kai ne wanda haka Allah ya halicce shi na dan adam kaga wannan ba zai yi ba da haka muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi ba muna suka bane zuwa ga wani koko muna ganin mun fi wani karatu ko wani abu irin waɗannan masalolin suna buƙatar ilimi don haka wannan aƙida ta yi muni kuma ya kamata in an ce in an ce manzo ana nufin hadisin da an karoto da ake cewa ko da an ka sai su kace hujja ce ai ko da an ka uwar Buhari ana sallah kamar da suke faɗa irin uslubi na wato maganganu babu ladabi a ciki ya kamata mu mutunta juna lokacin da muke tattaunawa ko ku ce maka to ai shi annabi isa an bashi injila annabi musa an bashi attaura annabi ibrahima an bashi sufi ibrahima annabi dauda an bashi zabura annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bashi qur'ani to wani annabi na an ka ba buhari wani na annabi an ka saukan ma risala da iziya da kaza da kaza kaga wannan duk abubuwa ne na rashin sani a'a su littafin fiqihu ana kafa ana kafa musu hujja ne da alqur'ani da sunna shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai bayanin alqur'ani shi Buhari ba cewa shi ya fara sallah ba kuma bai ce gaban shi ba a sallah ba cewa yi daga wani wani ruwaito gare shi shi ko wani ya ruwaito ga wani wani ya ruwaito ga wani har an ka kai ga wanda ya ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ce ga yadda sallah shi kuma riwaya ce an kai wani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ya koya ma wani ya gaya mishi wani wani wani wani shi ko ya rubuta ce ga yadda an ka ce ba wai wani sabon addini ne an ka kawo ba sannan malaman fiqh su ko tattaruwa da sun kai abin da cikin alqur'ani da sunna suka ce gashi wanke huska shi na cikin qur'ani malaman fiqh sun kawo shi dan haka ba wani abu na wanda waje na yake ba aka tattaro da masaloli aka koya mutane yadda ake addini dan haka sai ka iske waɗansu ma sun ba ma in qur'ani ba tunani na tsayawa kan nassi guda ba tare da an haɗa ayoyi ba da nassoshi da mas'ala ta ilimi ta tattauna kan maudu'i hatta da wadansu ɗalibai da suke ganin sun gane addini sun shiga cikin matsala har ma wanda ya yarda hadisin sai ya ɗauko hadisi guda shi kadai ko aya guda ita kadai alhali yana buƙata ayoyi da hadisai sai ya ɗauka ya abin ka wani ya ce tajwidi bid'a na tajwidi bid'a na qur'anin karanta shi a'a da tajwidin shi ya sabko malamai ne suka cire waɗannan ka'idodin aka koya maka aka ce in ka ga nunin mushaddada duk inda ka ganta cikin qur'ani za a yi mata gunna ba bid'a bane usulul fiqh bid'a ne usulul tafsir bid'a ne usul a'a ka'idodi na na ilimin larabcin da na shari'a an ka dora maka dan ka fahimce su da kyau su larabawan ko sahabbai ba su yusuf in su cikin larabcin waɗannan abubuwan sun gansu akwai abin da shi sahabi bai bukata sababin nuzul innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara shi sahabi bai bukata sai an kawo sababin nuzul na wannan shajara da inda an kai abin dan shi gaban shi na aka yi shi gaban shi na akai babu wani sababin nuzulun da ke bukata shi da zai ba da labarin inda wannan itanya take ko da ke an sare ta ma don ka rudu da ita kuma shi zai hudin sulhul hudaybiya ne saboda shi lokacin yana nan ya ga abin sai ya ruwaito ce ga yadda an ka sai an ka rubuta sai ka zo ka ce bid'a ne dan uwa musulmi musulmi mu tashi daga irin irin mummunan fahimta wadda tana iya sawar mu samu matsala zaka ga kamar malaman ijtihadi na fiqh da sun kace daga karni na hudu ba a sake samun mujtahid wasu sun kace kamar cikin lughal arabiya daga karni na uku ne ko zuwa na hudu ba za a sake samun wani sha'ir wanda za a istishhadi da shi ba ko a ce a ba a kafa hujja da shi'rul almuwalladin duka malamai sun tashi daga wannan malaman maji amal lugha alqahira sun kace lugha ka'inul hayy zan ce a ce ba a kafa hujja da yaren waɗanda aka haife su cikin larabawa ko almuwallidin masu taulidin kalimat sababbi ko almuwallidin wanda an haife su cikin daularin musulunci suka ce ba hujja bane za a auna ne akan mizani sannan cewa karni na uku za istishhadi da shi'iri ina dalili yake a sashi cikin larabci sannan kuma cewa istihadi daga karni na hudu ya kare ina zance kuma kenan an kashe fiqhun babu istihadi da haka yana da kyau irin waɗannan mas'aloli a ci gaba da bincike kansu Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin suratu Muhammad ko suratul Qital ya kawo cewa babu dalilin da wato za a cewa in ban manta bari a cikin wannan wurin ne zan cewa ishihadi ya kare daga karni na hudu wannan hujja babu wannan dalili ko kuma ina ganin cikin suratul anbiya ne tsankanin dai waɗannan guda biyu amma na fi tunanin cikin suratu Muhammad kuma ana kiranta suratul Qital da haka bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi mu tashi ilimi ya wuce wannan arha da muke gani da muke ɗauka ilimi abu ne mai arha yana buƙatar bincike da haka mai so ya koma mai irin waɗannan littattafai kuma malamai sun yi littattafai kan raddi ga waɗanda suke da wannan aƙida ta alƙur'aniyun shubhatuhum raddu alaihim akwai wani malami a ƙasar Saudiya ya littafi makanatu sunna Sheikh Nasiruddin Albani yana da littafi ina ganin al-hadith an-nabawi hujjatun bi nafsihi sannan kuma Imam As-Suyuti yana da littafi Miftahul Janna fi al-ihtijaj bi sunna ina ganin babban malamin na hadisi na ƙasar Saudiya Abdul Muhsin Al-Abbad yana da ta'aliki akan wani littafin kuma da bincike akwai as-sunna wa makanatuha na Sheikh Abu Zahau na kasar Misra da sauran littattafan da malamai da suke yi ko na da ko na yanzu da waɗanda aka yi da waɗanda ake nan gayi yanzu da buhuf da ake yi a jami'o'i saboda ɗalibin ilimi fahimci wannan aƙida da waɗanda suke taimakonta da kuma waɗanda suke yi akan rashin sani da waɗanda kuma suke yi da gangan da waɗanda kuma suna mu'amala ne da kafirai don a ruguza addinin musulunci to nan ya kamata in dakanta saboda lokacin mu ya matsu kwarai da gaske duk da yake aya ta ce lokaci amma matsala ce da matsaloli da muke fama da su waɗanda ya kamata mu tunkare su gurgudun ikon mu abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته